الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan yini na Lahadi tara ga watan Muharram ko safar shekara ta 1442 bayan jira annabi alayhi salatu wasalam daga Makka zuwa Madina wanda ya ne da 27 ga watan tara shekara ta 2000 da 22 miladiya idan ba manta ba mun ciki a karshen surar suratul furqan sura ta 25 yau za mu tashi farkon sura ta 26 suratul shu'ara wadda tana da surori ayoyi kusan 216 ko da 17 muna da kowa ubangiji madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai kuma ba mu ikon aiki da abin da zamu na
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم طاسمين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين
Allah madaukakin sarki yace bayan bismillah fa ti min kamar da muka faɗa nace aya 227 ko da 26 kamar da malamai suka sabani ba ta ba 27 ko da 6 wannan sura kamar da muka faɗa sura ce makkiya wanda a kan bayan karatu cikan mu na baya mun faɗi irin alamomin da malamai suke faɗa cewa sai daga cikin alamomin da yake nuna sura yar makkati ka samu irin waɗannan wato wanda suka fara da huruful muqatta banda wasu surori da muka ware muka ce banda su amma irin wayannan muqatta din dutu sura da ta zo a kafin ko dawatin da ake kira gaba ɗayan su yan makani dama wanda suka zo a dawatin guda uku ne katal amma yadda wani mawaki yake cewa wa bi dawatin kad sullisat wa bil awamin kad tubi'at yace su dawacin wanda suka zo da daci mim ko da kabara da da kabara da sannan fi yace guda uku ne kawai akwai suratul shu'ara akwai suratul naml ita daci ne babu mim sannan akwai suratul qasas sannan kuma sai wanda suka fara da amin su kuma su bakwai wanda ya fara daga gajir ya tike da ahqaf haka ne ko to saboda haka wayannan shine abubuwan da aka kawo to wannan da abin da ya shafi daci mim da ma'anarsa mun sha bayanin shi ma a farkon surori a baya amma dai abin da zamu kara ɗaya bi kawai musamman shi wannan sati mim za ga an kawo fassarori da dama kamar yadda malam ibn jawzi ya kawo a cikin zadin masir haka shi ma imamu tabari da imamu qurtubi sun sun kawo maganganu da yawa amma akwai maganganu da yawa waɗanda ba su da inganci wasu ana jinginawa abdullahi da abbas wani ana wasu ana jinginawa a sayyidina musamman bangaren shi'a sun dauka cewa ɗaci ɗaɗin suka ce tana magana ne akan turin saina sannan sin tana magana kuma akan Allah ya raran suwa da shi da zasul muntaha sannan kuma mim makka to an jingira sayyidina ali wannan amma ma an jira Allah biha min sultan sannan akwai magana da ake jingina wa Abdullahi da Abbas shi ma cewa ya ce ɗaci mim Allah madaukakin sai daga cikin sunayen Allah ne to waɗannan to duka wayannan abubuwan da ake kawowa wanda yafi karfi shine magana da aka saba faɗa a baya cewa maganganu guda biyu magana ta farko shine Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik Allah shi ya san me yake nufi wannan ta ko ta yangan shi inda ka zawo rubul muqadda a sai ta biyu wanda za ka kawo shine Allah madaukakin sarki yana kalubalantar kafirai musamman Quraishawa da suke jin cewa su Larabawa ne to Qur'anin da aka daukar yanzu bayan tahaddi da aka yi musu tahaddiyar kala kala bari a gaya musu da irin haraban da aka yi amfani da daga alifin ne zuwa ya'un waɗanda suka gani alif ba ta ta har zuwa tsaya sinin su ne ne kuma ku haɗa da wannan hurufin in kun yi ku kawo nan to wayannan ma'anonin guda biyu sun fi kyau gaskiya sun fi kwari kuma to shine tsafi ne sannan haka ake biya banda wai wani daga cikin ƙwara Abu Ja'far da makamancinsa shi kadai ne idan ya zo yana warewa ya ce fatin ce da sai ce ni araba yana raba su amma duk sauran ƙwara ubatiyatul ƙwara suna biyawa da fatin bilirgam aka ce biyawa saboda haka wannan shi ma yana da fa'ida mu fahimce shi da kyau sai Allah yake tilka ayatul kitabil mubin wancanan ka tilka kaga ismul ishara ne lil ba'i inda ana so ai amfani da qarin sai a ce hadihi tilka ayatul kitabil mubin wadancan saboda girmamawa aka kawo na alqur'ani cewa ayatu ayoyi ne na alkitabil mubin wanda yake littafi mabayyani sai Allah yake la'allaka baqi'un nafsaka Allah ya kunu mu'mini wataƙila har kana so ka halaka kanka saboda kawai wato waɗanda kake wa'azi sun ki zama mu'minai saboda sun ki zama mu'minai annabi alaihi salatu wassalam yana shiga damuwa kamar yadda Allah ya gaya mana a cikin suratul kafi fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bi hadha alhadith asafa saboda haka annabi alaihi salatu wassalam yana jin damuwa idan yayin mutane wa'azi ga gaskiya kurkuru su ji karba sai rika jin ko kada ma ya gaya musu to amma kuma wancan aya ta suratul maida ta yi masa wato burki cewa ta ba da ta danne ra'ayin ta cewa dole ya sanar ya yi wa rasulu ballig ma unzila ilayka ya rabbi wa in lam taf'al fa ma ballagta risalata da zarar abin ya dame su ke tuno Allah ya ba shi umarni dole ya isar saboda baya so ya je ya isar suke karba rashin karbar wata wani narko ne akan nada gwara ce ba ga ya mutu ba su je ba lanta za a ce a faɗa su ki karba to annabi yana shiga damuwa idan aya ta zo faɗa suka ki karbar ta shine wala annaka baki an nasaka aw wato Allah ya kunu la annaka baki an nasaka Allah ya kunu mu'mini ya Allah ya ji inna ja'a munzil alaihim min as-sama kabiya na'am إنك منزل عليهم من السماء آية فظلت أعماقهم لها خاضعين Allah ya ce inna sha'anu nazzil alaihim min as-sama'i aya inda mun ga dama sai mu saukan musu da wata aya daga sama daga sama inda mun ga dama wanda za ta tilasta ta dole ko suna so ko ba ta so sai sun ba annabi alaihi salatu wassalam to amma annabi Allah madaukakin sarki yake fa zallat a'naqu amma sai ya zanto a'naqu shi cewa gabannu ba wuya ake magana akai ba kamar yadda malamai suka kawo cewa ai ru'a sa'u wa kubara'u sai ya zanto wato laha khabi'an fa zallat a'naqu ya zanto jagororin su gaba ɗaya sun miƙa wuya da sai Allah ya saukar da ayat da za ta tsankwaci kan jagororin su su miƙa wuya ko suna so ko ba sa so ai laukina la anzalna ayatan tafaru min al-iman qahran Allah yake da mun ga dama da mun saukar da aya da za ta tilasta musu bin Allah ta dole walakin la naf'al zalik sai dai ba gani haka ba li anna la nuridu min ahadin illa al-iman al-ikhtiyari domin ba ba bukatar komai daga gurin kowa in ba imanin da ya zaba ya da kanka ba an fito kai imani da Allah ikhtiyaran saboda zabin da kai kamar yadda Allah ya faɗa a suratul Yunus mun wuce a can baya walau ja'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a da Allah ya ga dama da duk wanda ke wanka ta gaba ɗaya ba kafiri ko ɗaya aba an ta tukrihu nasa hatta yakunu mu'mini shin za ka tilasta mutane ne har sai sun zama mu'minai dole babu wannan magana haka kuma Allah ya faɗa a Hud ma shi ma karfi walau ja'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahida ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم da Allah ya ga dama da ya sanya wato al'umma sun zama al'umma guda daya mutane sun zama al'umma guda daya kowa musulmi ne ba sabani babu rikici wala yazaluna mukhtalifin Allah ya ce amma ba za su guje wa suna sabani illa man rahima rabbuk sai wanda Allah ya ji kansa daga cikin ku kawai walidhalika khalaqahum Allah ya ce haka nan na halice su wannan shine fa zallat anaqum laha qadin da Allah ya ga dama da jagororin kafiran sai sun yi sun mika wuya kaga da yawa ai ga hadisi nan da muka yi a riyadu sani nan za ku iya tunai za ku ga akwai mutanen da aka ba mu misali da dama wanda jagororin su kawai ba ba riyadu sani ne ba hadisin da Annabi alaihi salatu wasalam ya ba da labari ya zo a cikin Bukhari cewa wani yana zuwa ko da yake wancan amru bin salama yana yawan zuwa wani wato mutane na yawan zuwa gurin da unguwa tambaye shi da Allah mun ji labarin annabi karshen zamani a ina yake sai ce wa ɗansa zai kaka raka shi bai musulunta ba ran nan da ya gaji ya ce kai yace wannan abubuwan da ake zuwa tambaye mu akai duk yadda aka yi alheri ne mu ba za mu ji da ya tashi a cikin gaba ɗayan fara kowa yana so musulunta tsoron mai unguwa yake ko mai gari yana zuwa yana musulunta kowa ya musulunta to a nan ne annabi ya tsora ya ce waye ko kowa iya karatu a cikin kwa kace ba kowa ji wannan yaran me rako jama'a dan shekara shida bakwai aka ce to zai zama liman mahallin shahidi ne musuluntan manya ta kansa din na kasa da su kowa ya sallama domin wani yana jin tsoro cewa idan ya miƙa wuya za a iya azabtar da shi to kaga shi ma da shi a can kwara shi gabanin gaba ɗaya jagororin su ba Allah to da din na kasan su ba za su ba Allah to sai Allah yake ne
وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين Allah yake wa ma ya'tihim min zikrin min ar-rahman babu wani abu da zai zo musu na ambato daga Allah Ar-Rahman kun ga wannan sunan mun yi bayanin sa a baya cewa za ku gyara ta yau mai mai tsaye saboda sunayen Allah ba sunayen da kafiran wannan lokacin suka tsana irin Ar-Rahman ila ki kuli da Allah aw da Ar-Rahman ayyan ma da au bala shi za ki kamar ne ta musu sunan cewa wa ma ya fi min zikirin ba wani abu da zai zo musu na ambato min Ar-Rahman daga ubangiji Ar-Rahman muhdathin sabo illa kanu anhu mu'ridin fate sai sun kasance suna kauda kai dangane da wannan abin da ya zo mu ai kullama ja'u mu kitabun min as-sama'i arada anhu aktharu nas duk lokacin da wato wani wahayi ya zo daga sama mabiya yawan da zai kawo da kai shi yadda sai da Allah ya faɗa a suratul yusuf wama aktharu nas walau aratta bi mu'minin haka kuma ya faɗa a cikin suratul yasin ya hasratan ala al-ibadi ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un saboda haka kaga da akwai wannan ayoyin ko komai inda Allah yake cewa sun ma arsalna rusulana takira كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديثا فبعدا لقوم لا يؤمنون duka wannan ayoyin suna goyon bayan wannan Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa to illa kanu anhu mu'ridin fa sai sai sun kasance suna kauda kai dangane da wato abinda Allah madaukakin sarki ya saukar sai Allah yake فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون Allah ya ce fakar kazzabu hakika sun kayyata duk sakon da aka zo musu da shi fa sayatihim da sannu zai zo musu amba'u ma kano bi ya tabi irin labaran ababen da suka kasance suna yi wa injili labaran ababen da suke wa injili ai fakar kazzabu bi ma ja'ahum min al-haqqi sun karyata gaskiyar da ta zo mutu fa sai alamuna na bawa hada kaci ba da in da sannu bayan wani lokaci za su san sakamakon karyata wannan da suke sai da Allah ya faɗa a suratul shu'ara din bi san kanji wa sai wa sai alamul ladina zalamu ayyuhum qalbi yanqadiru da sannu wanda suke zalunci za su san wani irin wato makoma ce makoma su sai Allah yake ne أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم Allah ya ce awalam yarau shin ba ta gani ila al-ardi ba ta ganin kasa kam ambatna biha nawa nawa muka fitar daga cikin ta min kulli zawjin na kowane irin nau'i kowane irin nau'i shine zawji kowane irin nau'i karim wanda yake mai karam wato kowane irin nau'i na shuka na bishiya da tsirrai ba ta ganin yadda muka fitar da shi mai karanci wasu ka ce karimin din ana nufin mai ban kai wanda yake daukan idanu shuka za ka musamman wasu wanda suke da hali mutum ya ritaya sai ga kawai ya tafi gona ba zai dawo sai yamma saboda zama ya kalli shukar ma kawai na ba shi misali wannan ma'ana ta farko kenan ta biyu mai kyau da na ga malaman tafsiri sun yi shine cewa karin din da aka dangana wa shuka cewa mai karamci shine saboda yadda mutum zai tafi da yadda ko ya ɗebo gero ko iri a hannu ya je zuba amma in za a ɗebo shukar sai an kai mota wannan shine karamci ya gabu da yar jaka a hannunsa amma idan za a ɗebo shukar sai an ciko mota a ji kai a kuma kaiwa duk manoma sun za haka to wannan shine karamcin da Allah yake faɗa shine min kulli zawjin kare kowanne irin nau'i wanda yake mai karamci ka dabu da kwano sai ka ɗebo kwano dubu sai Allah ya ce inna fi zalika cikin wannan abin da aka yi muku da fito da tsirrai da wato karanci da aka yi muku da kuma shukoki kala kala masu ban kai sai Allah ya ce lalle cikin wannan la'aya akwai aya wa ma kana aktsaruhum mu'minin amma mafi yawan su ba su kasance suna imani da hakan ba sai Allah ya ce wa inna rabbaka lalle ubangijinka la huwa al-azizur rahim lalle shine mabuwayi kaga ya ku kalli sunayen ko da yaje ibn qayyim da yazo a cikin qawaidul mutla Usayn kai yana bayani a qawaidul mutla yayi bayanin sunayen Allah musamman wanda zaka Allah yana hada su guri daya kaga an kawo guda biyu a guri daya yace duk ina kai magana akan ayar ka kalle su kowanne da tasirin sa a gurin kaga azizu ana amfani ne wato yana zuwa ne a gurin da wato wasu suke so su zalunci sai Allah ya nuna cewa ya fi kowa idda ko wanda suke so su yi dagawa ina ne cewa ba wanda ya isa sai ce lahu al-aziz Allah shine al-aziz mabuwayi ya fi karfin duk wanda ya tsaga karan hanci kafire kenan al-rahim kuma wanda ya mika wuya ya zo musulunta shi kuma rahama za a yi sai a cikin saboda haka in ka kalli ayar ka iya cewa wato daura kabuwa aka yi lilan wacce da tana ta amfani an yi amfani da zabu zabu kuma an yi amfani da sanyi zabu zabu ga wanda suke taurin kai da kafirai sai kuma da jin kai ga wanda suka mi kauya kuma suka musulunta shine wa inna rabbaka la huwal azizur rahim sai Allah yake ne
wa idna rabbuka musa an til qawma zalimin qawma fir'aun ala yattaqun qala rabbi inni أخاف أن يكذبون ويضيق قدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون mala yake summa nabba ta'ala sannan ubangiji madaukakin sarki ya fara fadakarwa ala azamatihi fi sultanihi wa jalalati wato qadarihi wa ta'ani sannan Allah madaukakin sarki ya fara bayani a bisa girmansa da ikonsa da kuma kambamarsa dangane da wato irin yadda yake zartar da al'amura alladina shara'u ala mukhalifati rasulihi da yadda yake zartar da al'amura da qariyarsa akan waɗanda suke sabawa manzanin da ya aiko musu wa takdidi kitabi da kanyata littafinsa wa huwa al-qahir al-azim al-qadir kuma Allah madaukakin sarki shine al-qahir wanda yafi karfin kowa al-qawi wanda yake kuma mai karfi al-qadir mai iko akan kowa yace wa inna da rabbuka to Allah zai fara bada labari dangane da abin da ya shafi wato um labari dangane da abin da ya shafi wani bawansa shine yake yubdiru ta'ala amma amara bihi abduhu wa rasuluhu wa kalimuhu Musa bin Imran zai kuma ba da labari dangane da abin da ya shafi abin da ya umarni ga bawansa kuma manzansa wanda ya yi magana da shi shine Musa bin Imran alaihi salam hina na dawo min janibin turin aiwan lokacin da Allah ya kira annabi Musa yake ji za su gana a gefen dutsen turi saina wa kallamahu wa najahu yayi magana da shi yayi munajati bi wa arsalahu wa tabahu ya aiko shi sannan kuma ya zabi wa amarahu bidhab ila fir'aun wa mala'i sannan bayan nan sai Allah ya ce wa annabi Musa bayan ganawa a turi sina ne ya kace je ga ana kuma ya je wa fir'aun dawa kamar yadda mun biya a suratul a'raf da kuma suratul suratul taha a can baya mun dan babba da misalai a irin wannan wuraren to sai Allah ya fara ba mu labari cewa wa idna da rabbuka ka tuna lokacin da ubangijinka yake la ya kira wa ya kira wato Musa ya kira annabi Musa anisil kauma zalimi cewa ka je ka gaishe wa mutanen nan waɗanda suke azzalimai kamar ka tambaya cewa yanzu Allah yake kauma fir'aun ko kamar annabi Musa ya ce cewa ya azzalimai ya Allah sai Allah yake kauma fir'auna mutanen fir'auna ala yatakuna ba za su ji tsoron Allah ba har yanzu lokacin da yi su ji tsoron Allah ba har yanzu shekara da shekaru qala rabbi ya annabi Musa ya ce ya ubangiji inni akabu an yukadzibu ina jin tsoron kai in je su karyata shi wa yabiqu sabi sannan kuma in samu kunci a cikin zuciyata wasu malamai suka ce wa yabi usadi shine wato kuma ya ubangiji ka danna da sauran fitaya domin a ɗabi'ar annabi Musa a baya yana da wannan wanda an saba wa Allah nan da nan zai fusata saboda haka yana da zafi a ɗabi'arsa haka wasu malaman tafsiri suka fassara shine wa yabi usadi sannan kaga matsala na farko yana jin tsoron ka a kare kai na biyu yana faɗar yanayin ɗabi'arsa na uku wala yankali kulisani sannan ya ubangiji ka san ina da wato raurawa akan haiti cewa bayani bai wato cewa ni bayani na ba da wuri ake gane shi ba fa arsini ila harun amma ina neman alfarma ya ubangiji ka tura wato ka bani aran wato ka taimaka ka dauki dan uwana a matsayin annabi wanda zai taimaka mu shine muka faɗa a baya a suratul da'a alfarman da aka taɓa a duniya da ta bi kowace irin alfarma kenan a nemawa wani ya zama annabin Allah ba wai ya zama kwamishina ko minista ba ya zama annabin Allah wanda wannan ticket ne wato wanda yake babba na cewa lalle wannan dan aljanna ne kuma yana cikin manyan bayan Allah kuma Allah ya yarda da wannan qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi usjud bihi ajri wa ashriku fi amri kay nusabbihaka katira wa nadhkuraka katira innaka kunta bina basira sai Allah yake ni qala qad ujida su'laka ya Musa duk wannan abubuwan da ka roƙa gaba eh mun baka kaga rabbi shirah li sadri Allah ka yaye min wato matsalar da take damuna a cikin kirjina kaga waye bi ku sadri ke wala yantari ku lisani kaga shine rabbi shirah li sadri ko yawa Allah ka yaye min abin da yake cikin zukatana kuma Allah ya amsa to shine yake faɗa mana anan cewa wa fa'arsil ila harun ya ubangiji madaukakin sarki ka aika zuwa ga Harun ya zama annabin Allah wala huma alayya zambu bayan wannan kuma an gari na gaba ya ubangiji ina da wato suna da wani laifi da suke tuhuma ta dai fa akhafu an yaqtulun ina jin tsoron kan je suka ce ni akan sa a suratul kasas za mu zo nan gaba mu tarar bayan wannan surar ya je rabon fada tsakanin ɗan kabilarsa da bakin sai da bamin sirri ya ji rabon faɗa Allah maɗaukakin sarki ya ce gawo kan zawo Musa faɗa ba a nai daga tun kuɗe ɗayan kawai sai ba ya mutu tun da ƙarfa ne dan wata suna tambamawa sai irin ɗan ana maganar mai ƙaji ɗaya annabi Musa ke da ba hauke yake faɗa saboda haka kawai rabon faɗa haka an tari ya tun kuɗe wannan duk ya raba ture shi kawai da zai duk da wani wasu malamai suna kawowa cewa kutufa sai wa kaza hu musa faqa ba alai irin ka kutubin shi haka saboda haka faqa ba alai kawai sai faɗi ne yana ganin wannan sai ya gudu sai ya gudu madiya kamar yadda za mu zo surar nan gaban Allah ya ara mana lokaci to shine yake jin tafiyar nan da yayi gaba daya shi wannan da ya taimakawa wanda ya taimakawa din dan kabilar sa shine ya zo yake to ai wannan an da yake cewa annabin Allah ne shi ya kashe shi fa da ya taimakawa a matsayin sa na dan kabilarsa shi ne ya ji aiki ya kaje to sai aka ce ne wa annabi Musa Allah ya baki umarni da ya hijira ya tafi Madiyan to shi da annabi Musa yake tunawa ubangiji madaukakin sarki ko yake gaya wa Allah duk da ya sani cewa ya ubangiji ina jin tsoron karan je su kake ni su kama ni da laifin dan uwansu da na kai fa kabu an yaktulun kana sai Allah yake kaja na'am qala kalla فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل
Allah ya ce kala sai ubangiji ya ce kalla ba haka bane ai ba za su kace ka ba shine amsar cewa ba za su kace ka ba fas abadi ayatina kaga wannan tabbas ake bawa annabi Musa cewa zai je ya dawo ba wanda zai kace to sai Allah ba dauka ko doka aka sa yanzu misali a cikin jaha sai ka je komishina ya baka takarda za ka har wani tsagawa kai cewa duk baka jin tsoron kowa ya sani ka to Allah madaukakin sarki ya ba annabi Musa tabbacin cewa ba za ka kike ba kalla wannan magana da ka faɗa na za ka kika babu ita wata habaji ayatina abinda nake so da kai da dan uwanka Harun ku tafi da ayoyin mu inna ma'akum lalle muna tare da ku mustami'una kuma muna saurara abin da za ku je ku zo da sai Allah yake ni fa ya fir'auna ku tafi gurin fir'auna fa kula idan kun je ku ce ku bi nan inna rasulu rabbil alamin lalle mu rasulu yan aljirin ne za ba ce inna rasula rabbi rabbil alamin bane malaman tafsiri suka ce saboda kalmar masdar ita kuma ana iya amfani da ita a matsayin mufradi tasniya ko jami'i baka da wani iskali saboda haka inna rasulu rabbil alamin dai yake da inna rasula rabbil alamin saboda haka mu manzimi ne na ubangiji madaukakin sarki ubangijin dalikai sai Allah yake an arsil ma'ana bani isra'il da annabi Musa ya je gurin Fir'auna ya je kenan cewa ko kuma idan ka je ka gaya musu wannan kalmar da yaje sai faɗa an arsil ma'ana bani isra'il abinda nake nema a gurinka ka saki banu isra'ilawa da kai rike kana bautar da su har kana karkace wasu kamar yadda mun biya a baya suratul baqara da arab da sauran gurare cewa kana karkace wasu kana kyale wasu an arsil ma'ana bani isra'il ka kyale bani isra'il ka kyale su cewa da ya su samu yanci su zaɓi Allah da ya tantance su bauta su bauta masa sai Allah yake ne قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين to kage yanzu gori ya tai Fir'auna na jin wannan zai ce kala zai ce alam nurabbika fina walidan ban mu raine ka ba anan bane kana karamin yaro kai ne yanzu zaka zo mu zaka yi wa'azi bambarai ne kamar karamin yaron ka da kai da zarar adawa mun sha faɗa wannan idan wannan kalmar ta fara fitowa daga bakin mutum kowa ya ji to girman kai ya aure domin abin da ake kira da girman kai shine batarul haqqi wa gamtun nas ita gaskiya ba a kallon wanda ya faɗi ta banzur ne zatil qawli la min qa'ilin wal haqqu maqbulun wa law min jahil ka kalli wato wato ka kalli magana ita kanta kawai ba wanda yayi maganar ba domin ita gaskiya a bakar bace ko da jahili ne kawo idan da maganar shekaru ake ai da su dakka ba za su zauna su ji karatun mu da kalaji balarabe da duk manya iyayen mu ba mai zuwa amma addini ba haka yake ba jikan ka ba sai ga ma addini to kaga wannan shine wanda ya dau wannan lamba wato irin wannan lambar to ya dauki tambari irin na Firauna cewa nau a gaban ba aka yi shi nan nan nan kaza kaza kana fara wannan magana ce kidan yayi ma ya wanke ma hannu aka yace Firaun yace alamin rabbika fina walidan ba nan nan muka rage ka kana yaro ba sannan bayan haka kuma gori da farko kenan wala rikka fina ka zauna a gidanmu duk abincin gidanmu ta gori ya dai komai da zamu ci tare ake ci da kai ka zauna da mu me umurika tinina kai shekaru wasu ma da suka ce shekara 18 wasu suka ce 30 wasu suka ce 40 sai da shekara arba'in a gidan Fir'auna wa fa'alta fa'alataka allati kai aika aikar da zaka yi wannan kisan kan ne shine yake tunawar kai aika aikar da zaka yi shine kawai wa anta min al-kafirin kana cikin masu butunci ba kafirai yake ni ba wai anan ne ka cika butulu duk wannan alfarmar da nayi ba da nayi ka gidana ni na biya ba kuɗin makaranta na kace abinci a gidana ne kaza ne kaza ne kaza ni yanzu zaka yi haka ni za ka zo kai wa'azi lalle butulu ne kai ka cika butulu sai Allah ya ce ni qala fa'altuha idha wa ana min
يا أيها فكفرت منكم لما قدتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana cewa wato kana fa'altuha sai annabi Musa ya ce fa'altuha na yi hakan ne idan a wannan lokacin wa ana min zalila lokacin ba a fara yin wahayi ba don ba a koji annabi ba lokacin haka ne babu sai kenan ko kuma wa ana min zalila lokacin ban ma sani ba ban sani ba wa ana min zalila ba da gangan ne ba kaga wannan ne idan mutum bakar zuciya ce da jiki shine zai iya daukar kalmomi ya rika faɗa muna da irin wannan kalmomin da wasu suke diba yanzu an tamore suna gaya annabi alaihi salatu wasalam a dai ai a hadisi ya zo ba a taɓa ji ba magabata shekara dubu ɗaya ɗari hudu da wani abu wani ya fassara annabi alaihi salatu wasalam yana kaza irin kalmomin da suke faɗa sai a bakin to ka san zuciyar ce haka domin babu wani malamin tafsiri da ya fassara annabi wato annabi Musa kansa wata fatacce ba ballantana annabi alaihi salatu wasallam yadda zuciyarka take haka kake fassara abubuwa wa'ada min abdani da malaman tafsiri suka zo suka ce a lokacin ba a yi mun wahayi ba haka suka faɗa amma yanzu mutum zuciyarsa baka je yake kun ji ko Allah wai annabi Musa ne fatacce ba kuma haka Allah yake nufi ba shi sa ake cewa ka bi wato tabarkin magabata na kwarai babu wani magabaci na kwarai da ya fassara annabi Musa alaihi salatu wasalam da matsayin fatacci fatacci daidai yake da wajaraka ballan fahada mun same ka a daidai lokacin ballan ba fatacce ba lokacin ba a yi ma wahayi ba fahada sai Allah ya jiryar da kai ya nuna ma ya yi ma wahayi ko kuma lokacin baka sani ba shikenan daga baya muka sanar da kai kaga wannan shine ladabi duk ba da haka suke fasara amma sai a samu wasu yanzu kisa ina yawan nanatawa cewa wannan zamanin da muka zo sai muna addu'a Allah ya tsare imanin mu saboda an samu wasu irin mutane da yanzu kawai wasa take da ba a koya mutane ibada yanzu kawai rusa addinin ake rusa addinin ake kwata kwata kullun kuma in mutum mai dabara ne mai hankali duk wanda ba zai koya ma yadda za ka bi Allah ba kan ai kamata ka kare shi kawai kamar yawa kamata yayi ka bayyana cewa duk wanda za ka zauna a gaban sa ya rika gaya ma ya za ka haɗu da ubangiji salim alim shi ne abin da yake daidai saboda haka ka ga nan kuma haka shi ma ita irin kalmar ce ƴan uwan annabi yusuf da suka ce innaka lafi dalalikal qadim ƴan uwanka da yake cewa ina biyo kanshin annabi yusuf fa laula an tufanni قال انك لفي ضلالك القديم kace lalle ka har yanzu kana cikin rashin sanin nan naka na da baka sani ba ba wai fata ba ƴaƴa ba za su ga ubansa to malaman tafsiri ba wanda ya zo fassara annabi yaqub a matsayin fatacce amma yanzu kalmomi da wasu ina fada ba na so fito da abubuwan karara ne domin irin wannan in mutum bai sani ba ba gwara kar ya sani ina ba da adireshin ne ga wanda suna ji wasu sun sani cewa akwai wanda suna nan yanzu ɗabi'a su kullum sai yabo kalmomi suke suna faɗa annabi alaihi salatu wasalam sai wai abu kari aka gani a muslim aka ga haka ba wanda ya fassara haka sai su babu ayi kan matan annabi alaihi salatu wasalam ayi kan annabin kansa ayi kan iyalan gidansa wai a ce bukari ne ya kawo haka wannan zamani da yazo haka dole sai ana addu'a ko shakka babu to saboda haka kaga anan abinda annabi Musa alaihi salam abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa kenan ko kuma annabi Musa alaihi salatu wasalam ya faɗi cewa fa'altu ha'idan wa ana min ad-dallin nayi haka ne ina cikin wanda ban sani ba ko ba a yi min wahayi ba a lokaci sai Allah madaukakin sarki yake annabi Musa yake fa farantu minkum sai na gudu daga gare shi yake ga ya Firauna lamma khiftukum lokacin da nake jin tsoron nake jin tsoron ku karfi min wani abu wa haba li rabbi hukuma sai kuma bayan nan bayan na gudu na baku sai ubangiji na ya bani annabta kun ji magana ta zo ko ya yi da kafin annabta ta zo mata sai ubangiji na ya bani annabta wa ja'alani min al-mursalin kuma karewa ba ya sa ni cikin manzanni wa iya annabin ba kawai ya sanya ni cikin manzanni domin manzo gaba yake da annabi sai Allah madaukakin sarki yake ne na'am وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل
to sai yake magana yake wa tilka ni'matu wannan ni'imar ce tamunnuha alayya da ita kake min gori cewa na zauna a gidanka an raine ni na ci abinci na girma ne kaza ne kaza da ita kake min gori an abbata bani alayya kana yi min gori da wannan an abbata bani isra'il alhali kana bautar da banu isra'ila shine ma da yaji anan wa ma ahsanta ila ilayya wa rabbaita ni maqabila ma ata'ata ila bani isra'il yace la da duk wannan abubuwan da kai mun yace amma ni ba komai bane a guri na mutukar ana azautar da bani isra'il annabi Musa yana so ya gaya man matsala al'umma da ita ce a gaban sa ba ta ba shi ne aka ce darasi ne ga kowane irin mutum cewa kada ka je kawai dan an baka iya mukami a gwamnati ka dauka cewa kowa banza ne kowa ya je jawuya idan mutum na kwarai ne lokacin da aka baka bukarin ya zanto tunanin ka akan al'umma ka yake wa iya kai kai ba ruwa nan guda yana ga ya jirauna cewa eh na ruwa da ribar da kai mun dan kai mun ni kai alhali ko banu isra'ila kana wa hannu abin da yake nuna wasu ba komai kai mun batun da kana azabtar da banu Isra'ila dan kai wa mutum daya cikin mutum dubu ɗari ka dauki mutum ɗaya kana man ni'ima to me kai to wannan irin zuciyar ake cewa mutane ya kamata su dauka duk lokacin da ya zanto za ka wakilci al'umma mutukar kai kadai kana jin daɗi al'umma na shan wahala to ka rika tunanin al'umma ba kai din ba domin haka annabi Musa ya gwada karar aka gani ana abbata bani Isra'ila kana tau azabtar da bani Isra'ila ne amfanin ni'imar da kai ne amfanin ta sai Allah yake ne قال فرعون وما رب العالمين tauba قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين Allah madaukakin sarki yace kala fir'aun sai fir'aun yace wa ma rabbul alamin me kuma rabbul alamin ne ku duba wanda yake jin larabci ya kalli ayar ya san wulakanci yayi a ciki ba fa wa man rabbul alamin ba wa ba ana kawo shi ne ga abubuwa marasa rai wai me rabbul alamin ne kuma haka ya fada wa ma rabbul alamin menene kuma rabbul alamin kala sai uban kaka annabi Musa yace rabbus samawati wal ardi kaga addu'ar da ya roki Allah na cewa rabbi jira li sadri wa yassir li amri wa halul Allah ya amsa ka duba wannan kalma ce ta fusatarwa amma saboda Allah ya amsa addu'ar sai ya danne sai yace rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma to rabbul alamin kake tambaya ai shi ubangijin sammai da kasai da abin da yake kuma tsakanin sama da ƙasa din duk ne ubangijin in kun kin motsi in har kun kasance kuna da yakini kuna da sakankancewa ku duba iya magana duk lokacin da kake magana duk lokacin da kake magana da abokin tattaunawa idan ya zo da wasu mutane kar ka ki tsinke ran to shi kai kawai idan ka fake haka za a yi ma illa za a yi ma illa ko tambaya wani yanzu ya tashi yanzu idan ka ta'alluki ki a matsayin ka na mai koyarwa idan tambaya ce ta ta'annuki to akwai lokacin da dole sai kai retaliation saboda ba dan kai ba dan a tauna tsakuwa dan aya ta jito domin tashin da yayi zai iya barbarar tunani ga wasu musamman in abu abin da ya kawo wani abu ne da yake mara kyau to shi da annabi Musa lokacin da yazo yanzu target din sa ba Fir'auna bane mutanen da suke gurin domin su yake so kawai ya jefa shi ba sannan wannan abin da ya kawo idan ya kace kalmar ta ba haka to ko shakka babu ya ƙara wa mazauna gurin tsagawa su ma sun samu abin da za su rika faɗa sai sai yace idan ku ya sallama firawun cewa ya kai in har kun kasance kun sakankance kun yarda da Allah madaukakin sarki kun yarda akwai saman nan da ƙasa da abin da ke tsakanin su akwai wanda ya yi su to lallai shine wannan rabbul alamin din amma fa idan kuna da tunani da sakankancewa da sanin ya kamata نعم
قال لمن حوله ألا تستمعون توبة قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال لمن حوله ايه وده wanda suke jefanta kaga cikin suratul a'raf ba haka yazo ba yawa sai da yace qala al mala'u ko qala lil mala'i ba haka ya faɗa ya sai magana da ɗan manya-manya waɗanda suke jagororin gurin wato masu faɗa a ji na gurin alaƙar sani hau in ba kwa jin da yake faɗa in ji firawuna kuna ji kuna fa jin da yake faɗa to sai annabi Musa ya ce kana jin ki rabbukum ubangijinku wa rabbu aba'ikum al-awwal shi ne kuma ubangijin iyayenku waɗanda suke na farko tunda wannan rabbi yayi mutu tunda an shigo da su magana dama zo yake a shigar da su tunda a shigar da su zai ce shine ubangijin ku kuma ubangijin iyayen ku da kakanni domin duk sun yadda suna da iyaye da kakanni sai ce to ubangiji na shine ubangijin wanda ya halitta sai Allah yake قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون idan kun lura tun a farko dama tun daga inda ya kara cewa wa ma rabbul alamin so yake wawantar da mutane so yake kamar yadda Allah ya faɗa fatta kan fa qauma hu ba da'u a cikin suratul zukhruf cewa ya wawantar da mutane kuma suka bi tun da ya riga ya faɗa a baya cewa ma alimtu lakum min ilahin ghayri ya dora su akan wannan cikin dira cewa ban san kuna da wani abin da ya cancanta abautawa wa wa wani abin bautawa ba ce ni to yi za ce wa ma rabbul alamin menene kuma abin wato wani rabbul alamin to shine Allah madaukakin sarki ya gaya mana kaga ai a tantin a suratul zukur ai sai da aka ba ta amsa cewa inni rasul rabbil alamin ni ubangi wato manzo ne na wato na ubangi ubangijin talikai sannan kuma ya kuma faɗa a tsaha qala fa man rabbukuma ya musa qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada ya faɗi wannan wane ne ubangijin ku haka yace kai musa wai waye ubangijin nan naku ne yace rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in ubangiji mu shine wanda ya bada komai tun ba da ta ne shirye ya nutar da mutane hanyar da take ta kwarai shi da yake kala inna rasulakum alladhi ursila ilaykum lalle wannan manzon da aka aiko muku la majnuna yana da tabinka lalle wannan manzon da aka aiko muku ursila ilaykum kage ya dan fara sallabawa wannan inda kun yadda aiko shi akai to lalle yana da tabinka to shine Allah madaukakin sarki yake kaji aya gaba ko qala rabbul mashriqi wal maghrib sai annabi Musa duk da haka ya danne sai yace ubangiji na dai shine ubangijin mahuda rana da mafadarta wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin su kaga yayi magana sama da kasa ya dawo magana da gabas da yamma sai yace in kuntum ta'qiluna amma kuna da hankali ba a hankali yake jefa magana a hankali idan kuna da hankali ubangiji na shine ubangijin mahudan rana da mafadarta sai Allah yake qala la in ittaqatta ilahan ghayri la aj'alannaka min al-masjunin qala awalaw ji'tuka bi shay'in mubin na'am qala fa'tihi in kunta من الصالحين الله يجي قال تيجي لئن اتخذت إلها غيري فرعون يجي إن هركرك وانا أبو بوتا باني با فرعون يجي جاء النبي موسى لا أجعلنك من المسجونين والله يجينا كل كأخرك تولي كذا قال يا النبي موسى يجي أولا وجئتك بشيء مبين كودا نازو ما دون أبو وانده يجي أبيني كررا مبيني to Fir'auna yana jin wannan sai yake ganin ba wani abu da zai iya kawowa sai yake fatili zo da abun mabayyani mu ganki in kunta min as-sadiqin an har gaskiya kake faɗa sai Allah goza yake فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون Allah ya ce fa alqa asahu sai annabi Musa ya jefa sandarsa inda yanzu ya bada dama digga kuma yan tawaga a gurin sai ya jefa sandarsa fa idza hiya tu'banun mubin sai gashi ta zama katan kumurti dan suratul aya yace fa idza hiya hayyatun tas'a mun yi muqarana ayoyi kaga irin wayannan yan tamori din sai ai kayya ne kenan an ce hayya an ce toban saboda toban akan mutiji yake ne hayyatun kuma karamin mutiji kaga ba zai yi kato da karami a sai duk sai bane abu daya to shine malamai suka gwawa suka yi muqarana ayoyi suka ce abin da ake nufi shine cewa kumurci ne kato amma yadda yake motsi yadda ka san karamin mutiji shi ke nan ba cin karo eh yadda ba a jin nauyin jikin sa yana ta wurin kulawa yadda ka san irin karamin tara da ake cewa ko an karamin dan mutiji da irin wannan motsin yake shine fa idan ya taubanin mubi sai ga ya zama kadan kumurci a bayyane kowa yana gani sai yace wa naza'a ya dahu sannan ya sa hannunsa a hammata ya kiro shi sai annabi Musa alaihi salatu wasalam fa idan ya bayda'u sai ga yana kalli linnazirina ga duk wanda yake kallo kamar sai ba haka hannun sai koma kawai yana haka ba haka mutane duk wanda yake kalla hannun sai kamar sai ba yana haske talibul malai haulahu sai yake ɗan tawaga da na jeji ji da rauna inna hadha la sahirun alim ka wannan lallai wato matsafi ne wanda yake sanannen matsafi sanannen matsafi ne lallai wannan yuridu an yukhrijakum min ardikum yana so ya kore ku daga garin ku ne kawai kana Kano yana so ya kore ka daga Kano ya fitta kai daga garin ku bisihi da wannan tsafin nasa ba ma za ta wurin ya ku yan tawaga manya manyan fada me kuke so ai masa wai wannan cin hancin magana ne ba me kuke so ai masa saboda ya fara ganin wasu sun fara sabida ba me kuke so ai masa sai Allah yake ne قالوا أرسل وأخاه وبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم to da yake Allah madaukakin sarki gwani ne kuma shi ne mukallibal qulub sabbit sabbitul qalba ga wanda ya ga dama sai wato ya tunka musu wani abu sai suka ce kalu sai suka ce arji ai akhiru muna ga dan baki lokacin kaga da a ce sun ba da shawara ai kowa abu ta kansa aka ji sai suka ce su ma suna so su ga abubuwan da zai wato karshen episode sai suka ce dan challenge shine arje ai akhiru dan jirkin jinkirta mata wa akawu shi da dan uwan nasa wa ba fil madaini hajiri ka tura garuruwa duk a kirawo mutane su taru sun tsora shi a cikin bira kuwa kwarai kuwa gaba daya kamar yadda ya faɗa a suratul da'a cewa a hadu wa an yuhkara nasu duha a hadu lokacin walha kuma ranar idi ran da suke idi kowa ya zo suka ba shi wannan shawara kuma ya hau eh kwarai kuwa sahaba da duk sun tsora shi a cikin bira cewa ya hau kuma ya hau da saboda haka ya tuka bi kulli sahirin saharin alim dan suratul da'a arab yake sahirin alim duk ma na su daya duk ma na ɗaya ya tuka bi kulli sahirin alim azoma bi kulli sahirin shine da sahirin azoma ga dukkan wanda yake masanin wato tsafi ka aika kowane gani su zo a hada wannan ranar to shine malam yake cewa anan ai akhiru wa bawa ta tajma'a lahu min mada'ini mamlakati duk inda kake ji kana mulkin garin ka tura ka ce duk matsafar garin su zo loko da sako kowa ya zo wa ya tuna bi naziri ma da'a bihi su ma su zo da irin abin da ya zo da shi da wanda ya wuce nasa fatajni bahu anta dan ka rinjaye shi wata kuna laka nasrata wa ta'bi ya ronto kai nasara kuma kana nan har abada suka buga shi har abada ba wani abu da ya ya kai wa mulkin ka ba ajabahum ila zalim nan da nan firawun ya ba su amsa wa kana hada min tafsirin lahi ta'ala lahum fi zalik in yakari wannan yana ɗaya da shi ilhilin da suke rikewa Allah madaukakin sarki na cewa a tattara musu mutane a guri daya a kawo hujjoji in an isa sai me ya faru sai Allah yake ni وجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين Allah ya ce fa jami'at ta'aratu sai aka hada matsafa limin kati yawmin ma'lum wato a wani guri wanda yake wato a wani ne kuma wata rana wanda yake rana ce sananniya shine wani kiran nasu du'a ranar sallar ta aka tattara su a wannan ranar sananniya aka kaddela cewa za a rana kaza kuma kowa zai zo da gwaninta da yake da ita a harkar ta wa qila lin nasi sai aka ce wa yannan mutanen hal antum mujtami'un za ku tattaru in za ku tattaru la'allana natabi'u saharata in kanu humul galibi kace wata kila za mu bi wannan matsafan idan har sun yi rinjaye wayannan yan tawagar kace in har matsafa ne suka yi rinjaye su muna wajen su za mu duk inda za su da mu duk inda za su da mu za ya Allah yake ne فلما جاء لما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين فلما جاء السحرة عند مطعفا سكتوا قالوا لي فرعون جنس كثير فرعون أئن لنا لأجرا ذاك بيام ذاك بام لادا إن كن إن كنا نحن الغالبين مكي رجايزي tsada tunda shugaban kasa ne ya kamata ya biya saboda haka zaka biya mu in har muka yi rinjaye a kansa qala na'am yace kwarai kuwa wa innakum la idan la min al mukallabin yace kai ba ma iya biyan ku kawai ba idan a daidai wannan lokacin ku din da la min al mukallabin za ku zama manyan manyan yan fada za a ba wani minista wani za a ba shi kaza wani za a ba duk za ku dawo bada ta ku zauna shine la min al mukallabin sai Allah yake ne قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون ajin daga nan ma sun faɗi Allah ya ce kana lahum Musa al'umma antum mulkun sai Allah madaukakin sarki yace annabi Musa yace da su al'u ku jefa ku jefa abin da za ku jefa an cika kowa yana nan ku fara jefa abin da za ku jefa amma a wutan da na ku iya tunawa da Arab cewa kai imma an tilkiya wa imma an nakuna awwala man alqa sai da sai wannan ladabin cewa ko ka fara ko mu fara wa zai fara kala bal alqu sai yace da zuwa ko ku fara haka yace da zuwa dan sun ba da zabi duk magana da yake kala lahu musa alquma antum mulkun sai annabi musa yace ku jefa abin da za ku jefa fa alqaw hibalahum din karka jefa igiyoyin wa isiyahum da sandunan da suka zo da su wa qalu da hukunci da sun na zai kace da zai fir'auna za mu jefa da buwaya irin ta fir'auna an fasa masa kai inna la nahnu al-ghalibun lalle mu za mu rinjaye ya Allah yake fa alqa asabu na'am فألقى فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون fa ne mutai فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين Hmm.
رب موسى وهارون Allah ya ce fa alqa Musa aka wuce annabi Musa bayan sun gama jefa sai jefa sandarsa fa idza hiya talqafu sai ga ji tana haɗi iye ma ya ci kuna duk wannan wato karairayin da suka yi da rufa'ido gaba ɗayan su sai ga ji wannan sandar tana haɗi iyewa wa wurkiyar saharatu sajidin nan ne ko nan da nan gaba ɗaya matsafa duk suka faɗi suna masu sujjada kanu sai suka ce amanna bi rabbil alamin mun yi imani da ubangijin talikai wanda dai annabi wanda fir'auna yace wa rabbul alamin da kai eh amanna bi rabbil alamin mun yi imani da ubangijin talikai kamar fir'auna ya ce waye ubangijin talikai dan ba su fito da shi ne sai suka ce rabbi musa wa haruna da ka fir'auna ya dauka yake yace suka ce mun yi imani da ubangijin annabi musa da ubangijin annabi harun sai Allah ya ce na'am قال آمنتم له قبل أن آذن لكم na'am إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون Hmm.
لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين na baka kai ta riyawa ne garin taba na goce da gurin gini qala amantum lahu qabla an azana lakum Allah madaukakin sarki yake amantum lahu sai firawo ne yake shin yanzu ku ai imani da shi qabla an azana lakum tun kafin ne muku izini inji firawuna kafin ma na ba ku izini sai ku yi imani da shi innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihr to wallahi shi ya koya muku tsako wannan tsabin da kuke shi ya koya muku hadin baki ne kenan eh shi ne babban ku bala saufa ta'lamu wallahi da sannu za ku sani za ku gane kuran law qati aina law qati anna aydiyakum ina yayyanki hannayenku wa arjulakum da kafafuwanku min kiladin da sabani shi in yanke hannun dawo zai yanke kafar hagu kaga yadda ba za a moru ba kenan na gaske kuwa yau da haka haka zai in kuma an mai abu ne kafar dama haka zai yi sai yake wala usalli banda kuma adbai kuma na rantsi da zafin kaina sai na tsire shi gaba daya na gaba dayan ku shine ajma'i sai Allah yake ne tarabiyawa dan amanta ne قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين
kalun sai suka ce la bai ba komai ba komai mun yadda duk ma ne za ka yi kaga imani ya ratsa zuciyar su kenan la bai wato ai san suratul da cewa inna ma taqbi faqbi ma anta qabi ko inna ma taqbi hadhihi alhayatid dunya kai duk abin da za ka yi ai dai a duniya ne za ka iya mana abin da za ka yi la haula wala quwwata illa billah to shine suka ce la bai ba komai inna ila rabbina munqalibun lallai mu zuwa ga ubangijin mu zamu koma ba za mu yadda da wani wata ba kawai na ta. inna nadma'u an yaghfira lana rabbuna ayana muna fatan muna kwaɗayin ubangijin mu ya kankare mana kurakuran mu an kunna awwalal mu'mini wanda sai saboda kasancewa mun kasance mu ne farkon mu'mini domin su ne farkon mu'minin kuwa cewa muna so sakamakon kasancewa mu ne farkon mu'mini Allah ya kankare mana zunuban mu duk abin da zaka kaje kai dai Allah yake وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون
nan ya kamata mu tsaya gaskiya dan mu saboda kissar sai ta kai zuwa aya ta 68 za ta gare kuma awa ɗayan mu ta cika sannan da ragowar ayoyin duk na da tunda fili gurin tsayawa ne za mu tsaya nan abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana akwai lacca da aka sa mu sanar da ita za a yi ranar Lahadi a masalla watan bakin sofa ranar asabar kai agwan ba mala habibu ya shirya lacca a karkashin masallacin na bakin sofa za a yi ta ga abin da ya shafi kiran sallah da hukuncin hukuncinsa ana gayyata kowa da kowa magari zuwa ita wanda dan uwa da dan uwa malam Muhammad Gali Hanifi da malam Muhammad Awwan da kuma ni za mu gabatar da ita magrib zuwa ita insha Allah ta'ala muna roƙo ubangiji madaukakin sarki ya biya wa wannan asabar din ne zuwa ka biya wa kowa bukatun sa na alkhairi muna roƙo ubangiji da sunayen ka kyawawa da sofin sa madaukaka wadanda da suke mana wasiya da addu'o'i Allah ya biya wasu bukatun sa na alkhairi akwai tambaya da aka turo mana na ce wannan rabu da biya Allah wai suna tambayar ana tambayar waɗanda aure ne ko a gaba da wanda suka sa aure a gaba nace wanda rabu da zai zo ya amsa shine muna roƙo ubangiji da sunayen sa kyawawa waɗanda suka sa aure gaba da wanda aure ya ko a gaba Allah ya tallafa mu Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna da goben gidi da sunan sa cewa marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu Allahumma kunna fi yadina ila na'atik wa la takilna ila anfusina tarfata ayn aw kalla min dhalik wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin